الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم yanzu muna cikin annahajul hamid wajen ambata sharadin da nika ciki a sharadi na goma sha shida ya ce birrul walidain daga cikin sharadin da aka dora ma kowane ɗan ɗarika tijjaniya ya yi wa iyayen shi biyayya biyayyar iyaye waɗa'atuhuma wato bir shine bi da kyautatawa waɗa'atuhuma ɗa'a cikin abin da suka umarce shi matuƙar ba saɓan Allah ba ne wa ihsanu suhbatihima da kyautace tarayya da su wannan shi sharaɗi ne a dariƙar tijjaniya duk ba tijjanin da kaga yana saba wa iyayen shi to dariƙar shi ba cikakkiya ba ce kuma dole sai ya samu a punishment daga Allah akan wannan da ya bari din kuma mun sani dai bin iyaye ba wai sai ga dariƙa tijaniya ba misali daman ka'ida ce wadda alqur'ani already ya riga daman kuma idan ka kalla ayyukan dariƙa ai zaka iske kawai kamar yadda shehu ne ya faɗa radiyallahu anhu abinda muka karanta a bayan ruhul adab ko a nasihatun minni ila ikhwani fal tumsiku dariqata tijani dariqa mahadul fadli war ridwani ussisa bisunatul furqani yan sai kaji an ce ga wata dariƙa ta zo tana maka umarni da bin iyaye sai ka ce to wannan bai iyaye daman umarnin Allah ne ashe abin da ake nufi dariƙan daman ta zo ta ƙara tuna maka umarnin Allah ne kawai ba wani abu ne sabo ba wani abu sabo Allah tabaraka wata'ala bai faɗi wani haƙƙi bayan nashi ba wanda yake na iyaye in yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce wa bil walidaini ihsana in yace in yace wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an sai ce wabil walidaini ihsana haka duk in Allah ya faɗi a bishi a bauta masa sai ya biyanta da haƙƙin iyaye wato da ka sauke haƙƙin Allah ba wani haƙƙi mai girma akan ka na biyu bayan na Allah sai na iyaye to dan haka yace wa min birrihima isti'zanuhuma bidukhul yana daga bin iyaye in zaka shiga dariƙa ka je ka musu shawara iwana yana daga bin iyaye ka faɗa musu zan je an shi dariƙa gashi gashi gashi gashi ka nemi izini a wani zai ce to in suka hana nufa ko? ko sun hana ka ka ansa ka dai sanar da su ai sun san za ka ansa kuma don ka ansa bayan sun hana ka kuma kai kar su zama abokan gabanka wannan dalilin shi yana cikin qur'ani wani sahabi ne ina zaton ana ce sa'ad ibn abi waqas ne kaman dai haka in ba na manta ba a cikin sa'annin shi a makka ba mai wa uwar shi biyayya kamar shi har alfahari take yi ita dai ta more wada ko kara ta ketara masa ba ta aje masa baya ketarawa irin wannan dai nuna fahari da cewa danta yana mata biyayya matuka ran nan sai zo ce mata zai shiga addinin manzo Allah dan ba abin da yake yi sai sai ta sai sai ya faɗa mata sai ta ce wallahi kare shiga kawai sai je shiga da ya shiga ya zo ce mata ai na zo musulmi ta ce na ce ka fita ce to amma bai fita ba ka lura ba bai ce ban da fita ba ke din me a'a lallaba ta rika yi ka fita ce to amma bai fita ƙarshe da ta fahimci bai fita ba sai ta ce sai ta koma rana ta zauna ta ce daga yau ba zan ƙara shiga inuwa ba ba zan ƙara cin komai ba ba zan ƙara shan komai ba sai ka bar wannan addinin sai ce to sai fita can an jima ƙarshen yamma sai dawo iske ta rana bata ci abincin rana ba bata sha komai ba sai raba ya ce tsaya ki jima ba bari a yi abin na a fili kin taɓa sanya ni wani abu na ce ba zan yi ba ta ce a'a sai ce to a kin ga akan maganan bin manzon Allah ta ce iya ce to sai dai ki haƙuri ina baki shawara kin kanki wahala da yawa kawai ki koma inuwa kawai ki cigaba da ci abin da kika samu amma maganar in bar addinin annabi ki yi haƙuri ba zan bari ba sai ce kin ga in kika ce wannan zaman zaki ba rai ɗaya ba kaddara kina da rai ɗari ina kallo ɗaya yana fita ana sa ɗaya shi ma ya wuce a sa ɗaya wallahi sai sun kare tas ba zan bar addinin manzo Allah ba to shine da ta ga abin na yi ne wallahi sai ta koma inuwa ta ci gaba da ci abin da ya samu to shine qur'ani yake ba mu misali a irin wannan yace kai wa iyayenka biyayya ko da kafirai ne kawai dai sai Allah ya sanya mana wata sharadi wata kaida da zamu kiyaye wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutaihuma sharadi na dai kenan kaida ta farko kenan wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kaida ta biyu shikenan idan suka ce fa yanzu sai sun saka ka saba wa Allah ka hada Allah da wani to anan wala tatihuma anan kam karka bi su amma tare da haka wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan abin da ya shafi harkar da ba ta addini ba kuma ka cigaba da kyautata musu ka musu biyayya cikin wannan abin da ya shafi addini ne kawai na hana so anan idan ka ce za ka nemi izininsu wajen shiga ɗariƙa sai ka ɗauki sa'adu bin abi waƙas ya zama samful ɗin rayuwanka ko da sun hana ka je ka ansa ka yi ta lazuminka kana wazifanka wai kai har yanzu wannan bidi aka ce sai ka yi shiru ka ƙyali kar ku yi gardama ai iyayenka ne kar ku yi gardama kar ka yi ta wani da ake faɗa ko ba hikaya ba ce ba irin abin da yanzu da za a ritsa ni zan kai mutum har wurin mutumin nan na san shi na san a ina abin ya faru baban shi batun jane ne kuma shi ma da yana yi boko ta sanya da mu'amala da mutane dai kaddara sai ta sanya shi wancan hanyar wallahi wata rana yana zaune ranar juma'a da safe da yamma a kofar gida kofar gidansa yana fesin masallacin juma'a ne inda ake zikirin juma'a da yamma yana zaune akan dakali a kofar gidansa sai ban ya fito zai shiga masallaci yana tare da wasu abokan shi ta in ga su babashin suna gaggawa an tafi wata shehu kaga wannan rashin kyautawan yayi yawa mahaifi ne ai ko dai ka shiga wani abu sabanin nashi in zaka wasu rashin kunya shi ya ci albarkar haihuwa mana in zaka ce wasu sun tafi wata shehu tunda dai wannan mahaifi ne ya ci albarkar haihuwa mana to yana nufin ku to kai ma dan dariƙa kuma dan kar mahaifinka yana wani abu daban kuma sai ka dauka kuma ya zama abokin gaba abokin faɗin maganganu da aibatawa kila ma har ka tsaya ku yi musayan yawu da shi karka yi baya cikin da'a ko baya cikin abin da shautu jani koya mana ka ci gaba da alkhairin ka tunda alkhairi ne shi kuma kar ku yi jayayya ku duk abin da ya faru na taimako da kyautata kai masa maganan firan dariƙa da izala ma ku daina yi da shi ba abokin firan ka bane yaje yayi waccan kai kai wannan shikenan haka aka fahimta to wannan kenan warti masu du'a'i ma bi tawfiqillah ya ce yana daga cikin alamomin bin iyaye da neman albarkansu ka yi taiwaita neman su yi maka addu'a duk abinda za ka yi kace to a dai mana addu'a a mana addu'a Allah ya sa mu dace yana daga cikin addu'an da ba ta komawa addu'an iyaye wa yayansu Allah ya sa mu dace ya ce wa lidalika min al'asar alhamid ma la yakfa ala man nawara Allah basiratahu ce kaga bin iyaye to haƙiƙa cikin bin iyaye akwai wani tasiri mai kyau abin godewa wato akwai kyakkyawan alkhairi wanda bai taɓa koyuwa ga wanda Allah ya haska basira shi ba in dai mutum yana da basira to ya san alherin bai iyaye ba ba kokonto a cikin alherin bai iyaye asabi ashar adamu tasaddur lil ida'i bi ghairi izni wa huwa mujibul liraf'i idni muta'adihi wa da'awal mashayakhati min al-faza'i wal munkarat sharadi na 17 rashin gabaci cikin badar da izinin dariqa ga wanda baya da izinin dariqa misali kai kana muridi ba muqaddami ba kawai sai kaga wani yana so zai shi dariqa sai ka ce to ai duk na san abin da ake cewa in za a bada zo kawai in farfada maka mara kawai in ka amsa ni ma in ce na baka karkai kar ka zama mai bada wurdi matukar kai ba muqaddami bane wa huwa mujibul li rafi izni muta'abihi yace dan yin haka yana wajabta abinda wanda ya aikata haka shi ma izinin da yake da shi ya zama an dauke masa duk ranar da wani yace shi ba muqaddami ba sai ga wani zai an shi dariƙa sai ce zo in baka ka san me ya faru lokacin da kace je kana baka dariƙa to tashi ce ka bada taka ce ka bada kaga yanzu kai takan tana ina babu ko to da a ce da ka bashi ta mai amfani ma da sauki ai an yi transfer ka miƙa mar ka kaddara kwai ne danye ka miƙa ma wancan ya fita hannunka bai shiga hannun shi ba me yake faruwa zai fadi ya fashe ne to haka abin yake da ka miƙa mar shi bai shiga ba kai kuma ka fita to ba a yi karka yadda ko da wasa ka ce zaka bai ma wani dariƙa alhali kai ba muƙaddami bane wannan sharɗi ne wada'ul mashayikhati min al-fada'i wal munkarat yace kuma da'awar shehunta ga wanda ba shehin bane wato ya zama ya kaddara kai ma ka zama shehi kana ba da dariƙa alhali ba haka bane yana daga abubuwa masu firgiti masu kuma ababan ki wanda zai mutum zai hadu da damuwa kwarai cikin yin haka asamina ashar shar'i na 18 امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وقد قال الشيخ رضي الله عنه في بعض رسائله في آخر الجواهر وشرطه المحافظة على الصلوات والأمور الشرعية وقوله الأمور الشرعية كلمة جامعة لجميع الشروط هذا والامتثال والاجتناب أمر واجب على المسلم بأدلة الشريعة وما الطريقة إلا مرددة ومؤكدة فقط فلا بد من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حال وعلى كل حال yace shar'i na 18 imtisalul ma'murat bin duk umarnin da Allah da manzo Allah suka ce ayi kai iya gurgudu wajtinabul manhiyat bin duk abin da Allah da manzo Allah ya hana ka guje shi fa karkara shi radiyallahu anhu shoti jani na fada Allah ya kara masa yarda fi ba'd rasailihi fi akhir jawahir a cikin wasu daga cikin wasiƙun shi da ya rubuta wanda suna nan a cikin jahilul ma'ani a ƙarshe-ƙarshe zaka samu a cikin wannan wasiƙa shi yana cewa wa sharduhu yana daga sharɗin dariqat wannan tamu ta tijaniya sharɗin wannan wurdin namu al-muhafazatu ala salawati kiyayewa akan salloli wal umuri shar'iyyati da kuma dukkan lamurran shari'a sai maulana sharbe ce wa qauluhu fadin shi wal umuri shari'a shar'iyya kalimatun jami'atun li jami'i shuruɗi kaga in kace ka ba mutum dariƙar tijaniya bisa sharadin zai kula da duk abin da shari'a ta ce a kula da shi yace kaman ka hade mai sharadan ne ma gaba daya wannan kalmar ta riga ta hade dukkan sharadin dariƙa daman duk abin da ake so ga dan dariƙa kawai a same shi inda Allah yace yana son ganin shi kar a same shi inda Allah yace kar yazo shikenan gaya a cikin dariƙa kenan duk inda Allah yace yana son ya gabayin shi a ganka a wurin duk inda Allah ya ce kar aje to kar ka yarda a ganka a wuri shikenan ashe da yace mana wa sharruhul muhafazatu ala salawati wal umuri shar'iyya ya riga ya hade mana komai yace haza yace wannan kenan wal wal imtisalu wal ijtinabu amrun wajibun alal muslimi wala na shirye ce to idan ka lura fa yin abin da Allah yace da barin abin da Allah hana ai wannan wani lamari ne na wajibi a addinin musulunci ga dukkan musulmi ba wata ga dan dariƙa tijaniya ba kawai bi adillati shari'a wannan ya zo cikin dalilai na shari'a sai ce to in ka lura fa ƙarshen abin da zaka fahimta shine wa dariqatu illa muraddidatun wa muakkidatun faqat ita dariƙa fa ba wani abu ne wajen musulunci a'a kawai ta zo ne dan ta maimaita abin nan da musulunci yayi umarni ta ƙara ƙarfafa shi kawai shine kawai ma'anar fala budda min at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dan haka ba makawa ga batijani ya zama yana yin ruko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli halin cikin kowane hali wa ala kulli halin akan kowane hali at-tasi ashar sharadi na 19 ihsanul ishra ma'an nas wa islahu dhati bainihi wa silatu rahimihi وعليه مسالحة من جرى بينهما التهاجر والتقاطع لموجب وفي الحديث ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا بحسب امرئ من الشر أن يهجر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الحديث يتي الشر إن قوم شاترا إحسان العشرة مع الناس كوتا تشيتو لن يادمتاني زمن تكيوة ana son batijjani ya fi kowa kyawun zama da al'umma kuma alhamdulillahi in dai batijjanin ya rike koyarwar magabata za ka iske duk inda ya mu'amala da mutane na farko ba za a ce an yi mu'amala da mai girman kai ba ba dai batijjani ba girman kai ba za ka samu ba ba za ka ji an ce an yi mu'amala da mai rena mutane ba mai wulakanta jama'a ba za ka samu ba ba za ka ji an ce an yi mu'amala da mai ha'inci ba ba za ka samu ba kyawawan ɗabi'u kamar alhamdulillah sai dai mu ce a yi ta ƙarawa amma walillahi alhamdu kam a mu'amala za ka iske batijjani ko a ina ka haɗu da shi za ka gane lalle ka haɗu da mai kyakkyawan mu'amala Allah ya ƙara mana riko da wannan ɗabi'a wadda daman kuma sharɗi ce a cikin ɗariƙa mu karka yi mamaki don kaga batijjani ya zo mai daɗin kai ya zo mai kyakkyawar mu'amala da kowa wannan ai sharadi ne a dariƙar shi dama abinda dariƙar take koya masa kenan ba za a rasa ba da gurbi ɗaya biyu ba waɗanda za ka yi mu'amala da su ka yi kuka ko ka ba su amana su ci ai dama ba duka ne ake haɗuwa a zama ɗaya ba to amma idan aka samu a mutum goma da kai mu'amala da su daga tijjanawa mutum biyu ne ko ɗaya ko uku kai kuka da su amma shidda bakwai takwas tara ka ji daɗin mu'amala da su ai alhamdulillah an samu percentage mai mai yawa kenan yace wa islahi zati bai wa islahu zati bainihi da gyara tsakanin shi da al'umma wasilatu rahimihi da sada zumunta haka ake so dukan dariga ya zama yana sulhu tsakanin shi da jama'a yana kuma sada zumunta wa alaihi musalahatu man jara bainahuma tahajur wa taqatu li mujrim yace sannan kuma wajibi ga dan dariga yayi kokari ya ga ya gyara yayi sulhu tsakanin shi da wanda kaurace wa juna ko yankewa ta shiga tsakaninsu saboda wasu dalilai wato wani dan dalili ne ya sanya kuka samu har da wani har ya zama kun dan yi gaba haka kun daina magana da juna kun daina zama tare kowa yana to kayi kokari ka shirya ku yi sulhu to kaga anan an san Adam ajizi ne wata rana dole wani ya bata mare ka ji kai ni ba zan karawa mun wani magana har abada ni da wani har abada duk inda yake ba zan kara zuwa ba kai hakuri don ka yi borin wannan daman ko addini ya ba da notice gaba ta kwana ɗaya kwana biyu kwana uku da sauƙi ba yana ta halal ba ne amma dai bacca zama sharri sai ta wuce kwana uku to in ta wuce kwana uku kuma an baka notice wato wannan kwana ɗaya biyu uku ka yaƙi zuciyarka ka yayyafa mata ruwa a samu ta huce ka sani idan zuciya da zafi akwai lokutan da idan manzala ce idan mutum ya yi fushi jini zuciyar shi tana kumbura sai shaidan ya yi amfani da wannan sai ya bi hanyoyin jinin shi sai mallake zuciyar shi to a lokacin in bai daga sai duk abin da zai faɗa shaidan da zai sa shi to shi yasa manzo Allah ya ce idan mutum yayi fushi yayi alwala yana daga dalilan da suke sauke fushi in yana tsaye kuma ya zauna in yana zaune kishin gida yace dai fal arzal arza duk in kai fushi kuma yadda ka lura a mu'amala idan ana wani dan sa'insa tana yi tsakaninku da wani aka dan fara musawar yawu ko idan rai ya ɓaci alaman mutum ya kai fushi in yana zaune sai ga ya zaɓi sai duk abin da za a yi ko ba haka ake ba in ka lura baka taba ganin mutumin da ya fushi a tsaye ya zauna ba kuma wai fushin da ya karu sai dai in yana zaune ka ya tashi da ya tashi fa wai ya kai muntaha kenan to annabi sai ya fahimta ai in ana abinda ke hauhawa fushi ka miki abinda ke saukar da shi fal arzal arza in kana tsaye ka zauna in kana zauna ka kishin gida to ko a kishin gida mutun yake ana gaigayawar magana ya fara zuciyar ta fara tafasa zaka ga ya tashi ya zauna alama ya fara fushi kenan ko to shine annabi ya ce fal arzal arza to sai kai alwala in kana tsaye sai ka zauna wasu malamai suna cewa idan mutun ya ji fushi ya kama shi ya karanta ayatul kursi ya tofa a kafadar shi ta ta hagu amma dai babban lakanin fushi babban lakanin shi in ka kiyaye wannan lakanin ka zauna lafiya duk yadda kake da fushi ba zai cutar da kai ba amma in baka kiyaye ba za ka yi nadama shine kar ka yi magana lokacin da kai fushi duk juyin da za a yi shine babban lakanin shi kar ka yi magana ranka idan ya ɓaci kar ka yi magana wata rana muna muna kusa muna zaune da Sayyidi Badaru dan Shaf Darzaki radiyallahu anhu akwai wani mutumin kusa ba'aze ne akwai su mutane ana ce musu azawa ba hausawa ba ne ba sa jin duk in ka ga aze ya ji hausa kawai dai ya shiga cikin hausawa ne to in suna magana ma za ka ji maganan tasu hausa ba ta zauna ba to akwai wani malam isa sunan shi muna zaune a rumfashe da safe da sai badaru da shi malam isa da ni da wani mutum biyu ko uku haka yana zatawa akwai wani malam mustafa yana zaune a wurin shi ma sai ana fira ana fira malam isa sai faɗi wata magana to kamar da na faɗa ba ba haushe ba ne bai iya hausa sai ba ko sai muka ji sai badaru ya yi shiru amma ba a san me dalili ba shi kenan aka ci gaba da fira amma shi baya sa baki kuma da da shi ake ta maganganu ana fira an kai wajen minti sha biyar sannan sai sai ce wai malam isa ɗazu ana fira ka ce kaza mai kake nufi sai ya ce wayo sai di sai di kaza kaza sai bayani da haka sai ce abin da ya sa na yi shiru maganar da ka faɗa ta ɓata min rai da na yi magana to zan faɗa ma magana mai zafi ne sai na yi shuru na ba zuciya ta haƙuri sai ta sauka sai nake tambayin ka daman dai in ji mai kake nufi kuma sai ta ba da haƙuri ta haba sai di ya za a yi iya faɗin abin da zai ɓata ma rai sai ce a daman na sani a matsayin ka dai na ba bahaushe ba amma dai da bahaushe ya faɗa min haka zan ce ya zage ni to wai kaga yadda ce jagororin yadda ce koya mana abu a aikace ina zaune a kai wannan da ran shi ya ɓaci kawai sai shiru ya kai minti sha biyar bai magana ba sai da ya huce sannan sai ce mai kake nufi to ya ce a lokacin da na yi magana ne ciwo zan faɗa to haka ake babban lakanin fushi karka yi magana to shi ne sai maulana shirbe ce idan aka samu wani abu na ajizancin ɗan adam ya sa har kunyi har an samu ƙaurace wa juna da yanke mu'amala sai ce to ka yi ƙoƙari ka yi nemi yadda za a yi sulhu yace wa fil hadith yazo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wala tadabaru kar ku zama kuna juyawa junanku baya wanda alama ce ta cikin gaba ta gaba ko wala taqatu kar ku yarda ku yanke alaka ko zumunta tsakaninku da juna wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayan Allah yan uwan juna bi hasbi imrin min sharri an yahqira akahu almuslim yace ai yau musulmi ya tozarta dan uwan shi musulmi wannan kawai ya ishe mutun sharri annabi yana ce ba wai sai an wuce nan kawai yau kaga ka wulakanta dan uwanka musulunci wannan ma ya ishe ka sharri ba wani sharrin da zaka nema wanda ya wuce wannan kaga koyarwar musulunci inda aka ce wulakanta shi ma ya isa sharri babba to ya magana zagin shi ko dukan shi ko kashe shi kaga min babu aula kenan sai annabi ya faɗi wannan dan abu wanda a mu'amala ma na iya ce to wannan ma da kuke gani a rene ya isa babban sharrin da ya kamata a kiyayewa to ina yin an wuce wannan sai ce kullum muslimi alal muslimi haram duk musulmi haramun ne akan dan musulmi maluhu dukiyar shi haram sai karka taba mar damuhu jinin shi haram ne karka zubar mar irduhu mutuncin shi haram ne karka ce ta masa mutunci alhadith zuwa ƙarshen hadisi al-20 sharadi na 20 i'tiqadu hurmati kullu man intasaba ila shaykh radiyallahu anhu wala siyama kibaru ahli al-khususiyyah minhum فقد قال الشيخ إن من لم يتحفظ على تغيير قلبي من أصحابنا بعدم حفظه حرمة أصحابنا طرده الله عن قربه وسلبه ما مناه شرطنا عشر اعتقاد حرمة كل من انتسب إلى الشيخ رضي الله عنه كساوى زوتيارك غنين جرمان duk wanda yake da alaka da shauti jani wala siyama kibaru ahli alkhususiyya minhu musamman manyan ma'abota ke bantaccen matsayi daga cikin su ko za mu isko a nan gaba a cikin ruhul adab idan mun koma karatun shi mu'azziman li alihi jami'an la siyama al-khasatu kun mutiya wace ce la siyama kibaru ahli al-khususiyyah minhu wa gargala sheikh shaw tijanar radiyallahu anhu yana cewa inna man lam yatahaffaz ala taghayyir qalbi min ashabina mutumin da bai kiyayi bata min rai cikin taba min abokaina ba kaga me muka fahimta nan duk in zaka taba sahabban shaw tijani to ka taba zuciyar shaw tijani ka muna nawa shehu tijani sai ce to mutumin da bai kiyayi bata min ba ta hanyar taba sahabbaina bi adami himzi hurmata ashabina ta hanyar shi bai kula da kiyaye alhurmarsu ba sai ce to wannan mutumin kam tsare da hullahu an qurbihi Allah zai nesantar da shi daga kusance shi wa salabahu ma manahu kuma koda ya masa kyauta zai kwace wannan kyautar ya tube masa kyautan rufin asirin da ya bar wa min al-intiqadi ala shaykhi adamu tasdiqihi fi ma yaqulu sai ce to kuma dama mun riga mun sani yana daga alamar yin munkiranci wa shehu shehu tijani ke ne yake nufi ya zama baka gaskata shi cikin abin da ya faɗa ba to min al-i'tiqadi tasdiquhu fi zalika sannan to yana daga i'tiqadi kyakkyawa ka gaskata shehu tijani cikin duk abin da ya faɗa to wa min tasdiqihi in kuwa haka ne to yana da gaskata shehu tijani mura'atu hurmati ashabi to a kiyaye alhurmar sahabban shi tun daga shi nan ya faɗa ko wa hibzu huquqihim a kiyaye haƙoƙinsu al'akawiyyati alwajiba haƙoƙi na ‘yan uwantaka na dole alhadi wal 20 sharɗi na 21 ƙira'atul basmala fi awwalin sala karanta bismillahir rahmanir rahim a farkon sallah ga dan dariƙar tijaniya na riga na yi wannan magana dai a wani karatu ne muka yi a baya wanda ko a fas ko a magrib gaba daya dokan su limamai ba sa karanta bismillah a masallatai amma in kai mukaddamin shautu jani suna ba da dama saboda yadda shautu jani ya kula da wannan kuma ina ganin na riga na faɗa matsala ce wadda sabani ya kawo ta a malikiya ga dalilan da yasa suka dogara cewa ba a karanta bismillah shafi'iyya ga dalilan da yasa suka ce wajibi ne shi kuma shautu jani sai ya tafi tare da shafi'iyya anan sai ya fita daga malikiya din ina nufin ba ya fita daga malikiya kwata-kwata ba a wannan a wannan matsala din wal jahru biha fil jahriyati da kuma karanta ta a bayyane a cikin sallan farillar da ake bayyanawa dan akwai sabani na biyu wasu sun ce ana karanta bismillah din a a sallah amma idan sallar da ake bayyana karatu ne zaka boye bismillah ka karanta ta a boye sannan sai ka fara da alhamdulillah a bayyane to shehu tijani ce a'a kawai bismillah ma ka bayyana ta kawai ka karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin zaka yi sallah الثاني والعشرون شرعنا 22 عدم الصلاه خلف أهل البدع والمنكرين له رضي الله عنه وذلك لأن المقتدي لا يقتدي إلا بمن يرضاه إماما وشافعا والنهي هنا ليس على التحريم فهم تو ga wata tambaya da na san dama yan uwa suna da ita a cikin zakata sosai sai shehu shehu Maulana Sharif yace sharadi na 22 adamu salati khalfa ahli bid'ah mutum kare yayi sallah a bayan limamin da ya san yana aikata bid'o'i wal munkirina lahu radiyallahu anhu sannan karka yi sallah a bayan limamin da yake munkirin shautu jani na san yan uwa da yawa suna ta tambaya me hukuncin sallah a bayan dan izala to amma kaga matsalan da muka samu yadda aka rarraba mutane kawai karka yi mamaki duk da yana da wahala a samu amma za a iya samu dan izala ne mutum shi amma shi bai yarda abin da ake faɗan nan na kafirta shautu jani ba shi bai yarda ba za ka iya samu ɗan yi zala ne amma ya yi shautu jani waliyin Allah ne ana samu illa iyaka dai kawai kila za a faɗi wata falala sai ji a nan ɗin dai bai yarda ba amma dai ya yarda dai waliyin Allah ne sali ko kaga wannan ai kawai izalar da yake yi amma ai mai ɗan sauki sauki ne kaga ka haɗa shi da wanda shi a wurin shautu jani ma ba musulmi ba ne ba to to mun nan dai munkiri ko a gerefi munkirin shautu jani ko ma wane ne tun za ka iya samu wani a baki ya ce maka bata jani ne amma duk abinda za ka faɗa kan shautu jani shi kawai bai yadda ba ana samu to munkirin shautu jani kawai ba kar mu yi amfani da sunan ƙungiyanci kawai munkirin shautu jani sai ce to kar ka yi sallah bayan munkirin shautu jani wa zalika yace dalilin da yasa aka ce kar ka yi sallah bayan munkiri li'anna al-muqtadi la yaqtadi illa biman yardahu imamu wa shafi'an sai ta yaya dalili kai dai mamu ne limamin ka shi da shi kake koyi to shi duk mamu ai baya yin koyi sai da mutumin da ya yarda masa ya zame masa jagora kuma mai ceto ko to wanda ya zazzagi shotu dan ce ta me kake so yi maka wani jagoranci kake so maka kuma akwai wani malamin mu a Maghrib wani ya mai tambaya muna aji Sheikh Abdul Latif Al-Baghduri wani mai tambaya muna karatu ya ce masa menene hukuncin bin munkiri mai zagin shau tijani menene hukuncin bin shi a sallah sai ce bata inganta ba mai halatta ka bi mai zagin shau tijani sallah ba sai wani ya ce to mai dalili don an zagi shau tijani da za ce ba za a bi shi sallah ba sai ce dalili hadisin manzan Allah manzo Allah ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne ya karshi kuma kafirci ne yace ka san da hadisi yace na sani sai ce to mu aje shehu tijani mu ba mu aje maganan waliyi ne ai ka yadda musulmi ne ko to in ka zage shi ka zama fasiki shi kuma sharadin limami ba a so ya zama fasiki ibnu ashir yana cewa sharadul imami zakarun mukallafu atin bi arkanin wa hukuman ya'rifu wa ghayru zi fisiqin wa lahanin ba abin limami fasiki sallah to da haka mai zagin shotu jani ai ya zagi musulmi mai zagin musulmi ya zama fasiki fasiki ba abin shi sallah kaga magana mai sauki shikenan an huta da da wani wannan to sai maulana sharif radiyallahu anhu yace wallahi huna laysa ala tahrim sai ce to amma da kaji an ce kar abi munkiri ko dan bid'a sallah hannun wannan ba na haramci bane fa fahimce ce ka fahimci dai abin ka bi a hankali zaka fahimci da yake ba na haramci bane so in an ce ba na haramci bane kaga idan sai wani ya ce to an ce ba abin munkiri sallah ni ko wallahi ba rawaccan mun taba tafiya wuri kaza za a yi sallah sai aka ce wani dan izala ne ya ba mu sallah to kenan yanzu sai na rama ko ai misali kenan to annahi huna laysa li tahrim tunda ba na haramci bane kaga ba sai ka rama ba ka dai kiyaye gaba wanda ta yi bayan afar lawo amma salafa eh yan waɗanda ka dan bibbi a baya sai ka kiyaye kawai gaba dai baka karbi ba to shine الثالث والعشرون شرطنا 23 bari mu yi a gurguje mu kammala wannan at-tumani na fi salat sanya nutsuwa a cikin sallah hatta ta kuna ta matal arkani hadda ya zama sallar an yi ta mai cikakkiyar rukunai wa shurudi da sharuɗa wal hay'ati da sifofi wala yajuzu naqra naqruha naqra dikati bai halatta ba mutun yayi sallah irin mai din zakara ake ta kotar zakara tak tak tak din wannan bai halatta ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum kama ana tsikarka bai kamata ba fala budda min at-tumani na tafi qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha yace babu makawa dole sai an samu nutsuwa wajen tsayuwar sallah da wajen ruku'u da wajen sujudi wajulusiha da wajen zama bi qadri qawlil musabbihi fi ruku'i subhana rabbiyal azim salasa aqalla gurgurdan abinda ake bukata a cikin ruku'u kar ya zama kasa da wannan gwargwadon abin da ake bukata a cikin sujada kada ya zama kasa da wannan kaulin wanda zai yi tasbihi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim uku kasa da wannan bai yi ba kuma anan ma an bambanta mai gaggawa harshe da mai nawa harshe wannan uku ana magana ga ba mai ba ga mai gaggawa harshe ba amma in ka san irin harshen nan ne dan fatal fatal wanda an ce ayi salati goma ga annabi kafin mu yi uku ka'ida to kai sai ka kai bakwai eh karancin abin da ake bukata a wurinka mai irin wannan harshen bakwai ake bukata subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim bakwai ake bukata da bi a hankali shine aka ce to uku wa in tawwala fa sittan idan ya tsawaita mai bi a hankali din nan su kai shida wal khushu'u fil wal khushu'i fil qalbi sannan ai wala budda min al khushu'i fil qalbi kenan kuma babu makawa sai an samu nutsuwar zuciya thumma yasri minhu alal jawarihi sannan wannan nutsuwan ta zuciya ya gudana akan gabbai fataskuna har gabban su samu nutsuwa wa taksha'a su samu khushu'i khushu'a muraqabatin wa yaqini irin khushu'i na mai ganin ga ubangiji tare da shi nan a bisa yaqini ba zato ba ar-rabiul 20 shar'i na 24 adamu tahawuni bil witri kar dan tijaniya ya zama yana sakaci da wutiri shafa'i da wutiri ana akwai wanda ba shafa'i da wutiri kawai inda isha in ta samu shikenan an hakura ko shi da sallah kuma sai gobe da asuba in dai wata jane ne ya daina da Allah duk bace jane ya kula shafa'i da wuturi ya ga kamar zai mai da shafarin Allah akan shi faman fatahu shafa'u wal witru fali yaqdihi naharan mutumin da ya san ma bai yi shi ba shafa'i da wuturi har asuba ta yi to da wallaha ya rama ala kauli shafi jani radiyallahu anhu wannan haka shafi jani faɗa ba tijani kar ka yarda ka bar shafa'i da wuturi in ma ka tabbata dare ya wuce baka yi ba to kalama shi da wallaha shi a wurin shi yana ramawa unzur ar-rima ka je ka duba littafin rima wa hizbur rahim ala nuhuri hizbur rajim na shomar al-futi lil imam al-futi radiyallahu anhu zaka ga bayanan da yayi akan wannan al-khamis wal 20 shar'i na 25 kuma ina zaton kile zama na karshe al-muhafazatu ala tahajjudi walau bi rak'atayn ana buƙatar dubbatin jani ya kiyaye sallar dare ko da raka'a biyu ne akalla cikin dare shi sallar dare an fi so wanda aka fi so shi ne lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya zo ɗaya ta aka fi so amma wanda ya san ba zai iya samun wannan lokacin ba to zai iya yi bayan sallar isha'i da awa daya ko in dai awa daya ce bayan sallar isha'i to duk adadin nafilolinka na kiyamul layl da kasan kana buƙatar yi cikin dare kai abun ka kwanta in kasan cikin daren can ba za ka iya tashi ba Allahumma ya Allah ya taimake ka cikin daren ka farka kuma sai ka ƙara ai ba yawa suke ba amma dai in ka san kana da cikin mutanen da in sun kwanta ba sa iya tashi to bayan sallar isha'i da awa ɗaya kai nafilfilinka to aƙalla ana son batijja ne kar ya kasa daga raka'a biyu to ɗazu a sharaɗin sama an faɗi wuciri raka'a ɗaya ne aiko to wanda ya shafa'i da wuturi ya samu abin da ake son kar ka dauka kuma wani abu daban ba shafa'i da wuturi in ka samu shi alal akalla kenan kar a samu batijja ne baya shafa'i da wuturi in ya shafa'i da wuturi kuma ya dai fi ba a yi ba ko ya kama hanya raka'a biyu din da wuturin ya samu wa garkana sayyiduna radiyallahu anhu yurajjibu fi dhalika ghayat at-targhib Shehu Tijaratullah ya kasance yana kwadaitar da mutane cikin qiyamul layl matukar kwadaitarwa wa huwa min da'abi salihin kuma ka sani dai qiyamul layli tana daga al'adar mutane nagartattu ashabin niyyat wal azaim ma abota niyoyi da azama wa hadha shardu kamaliyun بالنسبه لغيره amma wannan sharadin da aka faɗa na batija ne ya kula da tahajjudi wato sallar dare ko da raka'a biyu ne sharadi ne na kamala in ka diba akan sauran sharadan bai kai su karfi ba allura wato ko da ba ka yin iyamun lalbin ka dai yi abin da ba haka aka so ba ne kawai amma dai ba komai shar'i ne na kabala ba shar'i ne na inganci ba cewa don baka iyamun lalbin kuma tijjaniya ka ba ta yi ba a ba haka ba ne ta yi sai dai ka rasa alkhairi mai yawa illa annahu muhimmun jiddan sai ce ko da yake ba shar'i bane na inganci na siha shar'i ne na kamala amma dai duk da haka muhimmi ne kware da gaske لأصله في السنة سبود أصله شيء دكيت كن سنة رمضان الله وليس نسبة هذه الشروط إلى الأحكام الشرعية الخمسة واحدة wannan sharɗa da aka faɗa mana guda 25 in ka maida su akan al-ahkamu shar'iyya guda biyar to ba matsayin su ɗaya ba me yake nufi al-ahkamu shar'iyya akwai farillai akwai akwai wajibi ko akwai mandubi akwai mubahi akwai makruhi akwai haramun ko mahazur kenan to waɗannan sharuɗan wani wajibi ne wani mubahi ne wani mandubi ne abubuwan da aka hana wani hanawa ne na haramci wani hanawa ne na karhanci so wannan akwai buƙatar sai in an faɗaɗa karatu kuma duk za a yi zuwa ga haka ya ce bal ba abu hayanta su ilal wujubi wasu sharuɗan za a gan suna danganuwa zuwa ga wajibci wa ba zuwa ilal nadbi wasu zuwa ga mandubi wa ba zuwa ilal hurmati wasu hirmati wasu zuwa ga haramci wa ba na ce hurmaci na ce hirmaci ko akwai akwai akwai bambanci abubuwan da aka haramta akwai waɗanda Allah yake haramta su dan darajar su akwai wanda Allah yake haramta su dan kaskancin su to wanda an haramta su dan darajar su sune ake karanta da al-hurmatu hurmatu sai ayi wa ha'ul din rufa wanda aka haramta shi dan kaskancin sai a karanta shi da hirmatu sai ayi wa ha'ul din wasali kasa ayi mata kasra shine bambanci in ka karanta al-hurmatu wato wannan kaman su Ka'aba kenan Baitullahil Haram wannan haram din na hurma ne Almaitatu haramun wannan haramun din na hirma ne wasali kasa hirma Ka'aba hurma shi ma daki ne haramtacce ko Baitullahil Haram akalul maitati haram to sai ka dauka to menene wancan haramun wannan haramun ko to to haramun haramcin wancan na daraja ne alhurma shi ta sa aka haramta shi wannan kaskancin shi ta sa aka haramta shi to sai sai wancan rafa'a wannan kasra shine khafda kenan wa ba'dhu hayl karahati wasun su kuma zuwa karhanci ne wala yakhfa radduha ilaiha ala labib alhazib wanda yake da kwayar hankali da hazaka ba zai boyi zuwa gare shi ba ta yanda zai iya mai da wannan ne na wajibi wannan ne na mandubi wannan ne na haramci wannan ne na karhanci alhamdulillah kenan yanzu insha Allah sati mai zuwa inda har zamu yi karatu zai zama mun koma cikin ruhul adabi kai tsaye mun gama da maganar shurud din ban sani ba inda ya tambaya da dare yayi wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am mace ce take da eh eh eh shi kuma din ta ce kamar ta eh kana ba ko ni da ko ko da ko ta to to wallahi tambayar nan tana da wuya ila wasu basu ji me yace ba mace ce ta aure take take wazifa mijinta yace shi baya son tana dariƙan nan dan haka sai dai ta zabi ko shi ko dariƙarta in ma ta cigaba da dariƙarta amma ya ta hakura da shi zai sake ta ko haka yake nufi ko kuma in ta zabe shi to sai dai ta bar dariƙa to ni anan ba zabi zan bata ba tukunna shawara zan bata da ita da shi kan akai ga zabi dan Allah ta samu wasu mutane waɗanda yake ganin girmansu su kuma suke da nutsuwa sun san addini sosai ta nemi su same shi su yi masa nasiha abinda yake yin kuskure ne ɗariƙan nan ambatan Allah ne kuma shi dan bai yawa ba dalili bane sai ya hana wani yayi ba dalili bane a dai nushe shi idan idan an nushe shi ya ce dole sai ta bar dariƙan nan sannan su zauna ko na san kila zai iya yin tunanin cewa ai ko azumin nafila annabi ya ce mace ba za ta yi ba sai ta nemi izini na san da yawa wasu tunanin su zai tafi akan wancan azumi dalilin da yasa a cikin ayyukan nawafil manzo Allah yake banta azumi da cewa mace ba za ta yi azumi ba wanda ba na farilla ba sai da izinin mijinta saboda shi azumi yana iya shiga hurumin mijin na san da yawa sun fahimci me nake nufi saboda azumi akwai wasu abubuwa wanda ba za su haɗu da azumin da haƙƙin mijin ba zai iya neman haƙƙin azumin ya hana to tunda ba na farilla bane bakar a shiga wannan haƙƙin to ita ma dariƙar akwai wani hurumi da take cin karo da bukatar miji ne kaga ashe ba zai yi hujja da wancan hadisin na azumi ba akan dariƙa so yayi hakuri ni shawara nake badawa amma gaskiyar magana idan ya matsa da yawa ba zan ce ta zabi ya sake ta ba amma dai shi ya sani ita ta sani bayan shi ma akwai maza ni iya abin da zan ce kenan ba zan ce ta ce ya sake ta ba amma dai shi ya sani ita ta sani bayan shi ma akwai maza a'a karka fassala abin dai iya iyakar dai abin da na faɗa don yin kar wani ce na ce a raba aure saboda ɗariƙa ni ban ce ba amma dai shi ya sani ita ta sani bayan shi ma dai akwai wasu mazan yawwa amma in tabar dariƙar eh in tabar dariƙar tayi asara ma ai dai aure ne dai ko ai ka lura duk wanda ta aura ba ba aure bane ko ko dole sai shi eh magana banza eh amma dai yayi hakuri da Allah ya barta tai tai eh amma dai ka tabar dariƙa ko ya zai dore da gaske na'am na'am shiken shikenan ba komai ba komai tayi tambaya yi wai kamar yadda aka fara ashar din baya yana da kyau mutum kan yashi dariƙa nemi izinin iyaye ko to amma sai ce to in ya riga ya amsa fa shikenan tayi ba wani abu alhamdulillah masha Allah صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وابو الفاتح وما سوف ناصر وعلى آله حق قدر يوم الدار العظيم صلاة تنفتح لنا بها أبواب الرضا والتسير يفتح وتنقلب بها لنا أبواب الشرور والتأثير أن يلقي تقضى لنا بها جميع الهوائج لا تلاقي بجاه سيدنا محمد الفاتح من العراج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين